sa'u sake ne a cikin buguwa guda uku na'am al'awwalu na farko idza kana awwalu sakinain harfu linin idan farkon saki ne sakinan guda biyu ya kasance harfu lini ne na'am wasani hima mudgaman na biyun kuma na biyun kuma ya zama an yi idgamin sa a cikin irin misalin sa
wa huma fi kalimatin wahidatin kuma suka zama a cikin kalma kwaya daya na'am Ya- nahaw ya zama- wala ya zama tawali sakinan harfu lini ne sannan kuma na biyun ya zama an yi idgamin sa a cikin ɗayan cikin misalin na'am shi ne kamar misali yanzu kace wala dalilin to kaga na farko ga ɗaya sakinin ya zama harfu ne ne shi ne alifi ɗin nan da muka magana ko na'am sannan wasani ne ma mutgamin na biyun kuma ya zama an yi digamin tayan a cikin tayan kaga kamar lamun an yi digamin sa ne a cikin tayan na'am lami dan uwansa to aka samu irin wannan wannan kaga ai kurukuru ga shi an bayyana shi alifin ai
na'am dama cewa wai kuta farko intiqa ga nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bigire uku na farkon wato in za a yi ba za a shafe ba yake na'am haka mun yanzu la dalin ai ga alifin kaga in ka duba ɗaya alifin saki ne na gaban lamun da yake tsakanin wannan da shi ma saki ne na'am amma kuma dukkan su an bayyana na'am ba wani wanda aka ba shafe da aka shafi ba wani wanda kuma yawa aka ce an bar shi lafazin amma ah din ku yawa na'am ga shi ka faɗi ka ja kuma sannan ila yau ka yi ka yi wancan ɗin, ka yi Na'am.
idamu kuma ila na'am shi ne yake na kuma na'am kuma datun da ma datun shi ma ka- ka ga alifin yana nan kuma ga in tsawon sakin yana amma kuma babu wani wanda aka yi wa kasara ko aka shafe ko kuma aka yi masa wani ɗaya daga cikin abubuwa hukunce hukuncen da muke magana na'am wa dabatun da batun
na'am wa huwaisatun da huwa satun
na'am
menene gaba sannan gyara a nan ne wato muddal habu to muddal habu na'am a gane wannan Dalin mahuwa ɗaya eh na na sai dalin guda ɗaya guda ɗaya ne na'am guda ɗaya ne shi sa abin ya zama ya yi wani iri dama na ina ganin na zan gyara ne shamuddal habulu na'am
na mamad da ne mikawa a ce yana mikawa ne na'am Mm.
na'am to shi ma wannan
na'am wannan huwaisatun eh akan sadin akwai shi ma shadda akai na'am akan sadin sannan ga wannan yadin kuma na'am an gane na'am wai satu wai satu na'am shi ma ga shi ga yadin an yi kuma sannan ga ga idgamu kuma har ila yau an yi akan sadin shadda ne akai na'am to shi ma wannan din ka ga ga ga ga- ga altika sake yana amma duk sun bayyana kuma na'am shine ce to ana ana gafartawa to a yi su din, a bayyana su na'am eh ba tare da an sha ba komai ba na'am ita kalmar
eh huwaisatun kalmar eh daga hasatu ne amma ce tasgire na hasatu eh na eh
ana ga kuma an shigo da shadda ciki wace ba ce hasat Eh.
haka ne can ma akwai wancan ma akwai eh akwai shadda
asani sani na biyu
ma kusida sardu min yanzu al kalma abinda aka nufi za a jera shi ne da kalmomi shi ma kana son zaka faɗa kalma ce kake son zaka faɗe ta to shi ma zaka yi kamar zaka yi wakafi a wajen shi ma za ka ga ilti kausa kenan amma kuma ana faɗan sa
na hau jim kamar yanzu misali kace jim ji mm, kaga ya daurari ya ga mimi kuma ilti kausa kenan amma kuma haka zaka faɗe su ne ba za ka yi shafi da yau ko wani abu ko Na'am.
mim na'am ko kaf mm, ko waw na'am duk kaga waɗannan ga su daurari ne guda biyu amma kuma haka ake faɗan su wa haka za ko haka za dai haka duk kowane harafi za ka faɗa shi ma haka za ka faɗa na'am asalisu na uku ma wukifa alaihi min al abin da kalma aka tsaya gare shi ne da kalmomi na hau kala kamar misali yanzu kala ne kace kal Mm, kal mm, to a ga alifin saki ne ga kuma lamun ka daure shi na'am in za ka yi kafi ya ga kal za ka ce na'am wa zai zaid zaid wa zaid.
sau wa sau na'am wa bak wa bakr wa am wa amr
na'am illa anna mimma qabla akhiruhu harfun sahih sai dai abinda kafin shi akwai harafi sahihi na'am ya kulda ya kuna iltiqa wa saki ne fi zahiri zahiriyan faqat sai ya zama iltiqa wa saki ne ya zama zahiri ne na'am idan ya zama karshen sa akwai a a harfin harfin ne sahihin na'am kamar misali yanzu wanda muka faɗa a gashin shi sa ce zahiriyan fakat na'am amma wa fil hakikati annaha muharrakun bi harakatin ba bi kasratin mutum mutar mutalastatin jidda na'am yanzu misali kamar yanzu bakar din da ka faɗa na'am ba kamar mai qal ba ka qal ai akwai alifi ne wannan na'am dama harfu illa ne na'am shi wannan zaka ji cewa in ta kawo sake nan gaba ɗaya an faɗa amma yanzu bakar ai zaka ji cewa akwai wata kasra ce mutalisa wato a sace na'am aka yi wa kafin na'am ba wai a ana Aka yi wa da rashi.
bak aka yi wa ka ka kafin na'am in ka duba bakar ai raɗin an daure ta eh, amma shi yanzu kafin ai da abin da kake son ka faɗa cewa iltika hausa kina ne da kafin da raɗin duka ɗaure su To amma in ka duba za ka cewa ɗaurin sa kai amma a zahiri a hakika a gashi a zahiri ka ganshi amma a hakika inda za ka koma sai ka ga kafin nan kamar wata ɗan kisira kai masa a fakaice na'am bak na'am a ba yanda za ka iya ɗaurin sa ya ɗauru tamau da shi da raɗin duka haɗa kamar yadda kace ƙal ka ka ɗaura ali sai ka ɗaura lan wannan zahiri da da hakika da zahiri amma yanzu na wajen bakar ɗin nan ko amur a ga haka wata kisira kai amur amur na'am to yawwa sai a fakaice a sace za ka ɗan yi wata kisira na'am shi za ya faɗa ya ce to irin wannan wanda yake harfi sahihi ne ba wannan bane za ga cewa a hakika a zahiri za ga shi kai masa na'am amma inda za ka koma hakika sai ka ga akwai wata kasara ce na'am anna sahiha muharrakun ne na'am duka sarashin mujin da sajin jidda na'am kasara ce amma a sace aka yi ta Mm, kwarai da gaske mm, bakr na'am bakr na'am alaga kaman kir kir haka ne yawa kamar irin mutanen mai shigar nan eh, kaga za ka ji irin kasarar su ce eh, kake ba zai yayi ba.
ba kir ba kace ko Eh, sai dai kir kace kir eh, yauwa da irin wannan abin da suke ba Eh,
wa amma ma qabla akhiru harfu linin eh, amma ma kabla wa ayar harbulinin amma abin da yake eh, kafin su akwai harbulinin faltaqa'u sakinaini fi sai da gawo zaki hakikihi na hakiki ne wannan hakiki ne da a yi.
li imkanihi wa in saqula saboda zai iya yiwa a yi wannan abin in sa kula ko da dai akwai nauyin Mm.
zai iya yi shine kamar yanzu wanda muka faɗa kamar irin waɗannan kamar irin su zaid na'am ko qal ko makamancin ko sau a duk kaga zai iya yiwa na'am wa hafu lini fil waqti al alif to kuma wannan zai jira maka wanne ne a hakul lima na'am mafi tafifin limi fil waqafi a cikin waqafi shine a hakul lima na'am al'alif shi ne alif idan zai wajen wakafi ne to wanda yake mafi sauki wanda za ka yi shi ne kamar inda yake akwai alif kamar ka ce ƙala to shi ne komai sauki ba wata wahala ce summa al waw eh sannan wawi wal ya'u da ya'u maddaini na'am kuma halin kasancewa suna madda na'am a gane na'am kamar misali yanzu kace ku- kace kul kul kaga suna madda kenan na'am ko ba a bi kace bi bi masalan da za a faɗi shi haka na'am bi bi kaga duk mad- maddaini kenan da wawi to wannan shi ne suke biyo wancan ƙarin ƙarin summa al linani bila maddin sannan eh, sannan lina ne kuma bila madda shi ne da wawun da ya amma kuma ba madda ba Na'am.
inda aka daure su kenan na'am kakan an ce madda shi ne an ja in eh kuma an ce yar maddin ya zama shi ne an yi daure kamar misali kace saubin na'am saubin to kuma shi ke biyo waɗannan a wajen na uku na'am wawun ne da ya ɗin amma kuma dukkanin su wanda suke ba madda daure su kai kamar yadda kace saubin
wa kun bai gane saub saub ko bait bait Mm.
shi shine ke biyo waɗannan eh
al imala sai imala kenan zamu karanta na'am wa tusamma al kasru ana kiran ana kiranta ita imala ana ki- kiranta kasra wal ba kasra ana kiranta badaha da kuma badu wato in an ce badu shine abin da za a yi shi a shimfiɗa kenan kamar za a yi shi shine badu da na'am wal idja jawo jawo jawo shine galiban suke kiransa maimakon imala din galiban suna suna kiransa imala imala su kuwa na'am eh shine shine a ce wannan ko kuma a ce imala kubra ah, ita ce akwai kasan imala ta gaske shi biyu akwai imala kubra akwai imala kubra kuma na'am wanda shi imala kubra shine aka ce shi kamar wani shi baya yin ta inda ba wajen dahai din nan ba shine nan ne kawai yake yin ta amma duk shauran wajen da yake faɗa sai dai imala kubra ita ce ai kira bayyana bayyana kuma a wani lokaci kiran ta alif na'am eh ko a ce mata bayyana bayyana to ita ce wadda wani shi din yake wadana daidai da ke nan ba bangaren da na fahimce su ne gaba ɗaya ba tunda ba bangaren bangaren wannan muke ba kira muke ba na'am muna magana daidai mu bayyana su a bangaren wannan to shi sa nan din zai zai bayyana sababin su ne da kuma mawani nasu kawai na'am eh نعم هي لغة ita a luga مصدر عملت الشيء إمالة ita manzari ne na kace amal da shi a imalata ai ajalta Bihi bihi ila ila ghairil ghairi jihati ka ce amalta allati wato huwa ma'ana ka juyar da abin ka karkatar da shi zuwa wani jiharsa na'am alaci huwa fiha wanda da yake ciki in ka ce amalta shi a wato abin da ga yanda yake ka karkatar da shi wani Ah.
abu shine a lugar kenan na'am wasilahan istilahi kuma an tazhaba bil fatahati shine ka tafi da fataha ila jihati al-ya zuwa jihar ya in kana ba'daha alifun alifun idan akwai alifi na'am a wajen kalafata eh misali kamar yanzu fata ne ka ce fate to wajen wannan abin nan da zaka fada fate din nan zaka yi to shine kaga fataha ce zaka mai da shi zuwa jihar ya in kana bada ha alifu idan akwai alifi a gaban ita ta din na'am can karshe din ya zama cewa alifi na'am to zaka fada din sai kai ina jin mun sani ba ko shi sa a ran mun sani zaka sani zaka jin suna fadan yake ji kamar suna fadan ya a karshe din nan wani suna kara hansu da yake su suna suna bata bata wani sai ka ji ana fate ya a can karshe din nan irin wannan. wataƙila zamar suna son su yi imalar ce ta zama ta karkata zuwa yaɗin sai ka ji har suna faɗa ma suna wucewa e yau wa mate ya gari ana ƙara wata yama a wajen eh to shine wannan dai na'am sai laji hasu kasarati kasarati zuwa jihar ka kasara kuma illam ilai kun zalika idan ba alifin ba ne na'am wato sai a tafi zuwa bangaren kasara ba za a tafi jihar ya ba kuma na'am yauwa
kana an eh kaman na'ame din nan za a faɗa na'am
eh na'ame wani ame eh yau ka gani da hamza hamza da hamza da ima sune sune dama masu yin sune suka yi nisa dama a cikin bangaren wannan imala din eh na'am wa ko bi sahir ne ba a ce sahir sahir shi na'am ma ai wajen a imala din anan wajen na'am kaga nan wajen babu alifin a na'am tafi da shi a tafi da shi amma a jihar sai a tafi da jihi jihar kawai jihar kasra kawai na'am ba za ka ji kisira kisira ce kamar ne wani ijmami ijmami da yake nan za a ce ita ba a yi imalar ba ita kuma kamar kisira kisira a ce sahir haka dai za ka ji shi sama sama dai za a taba shi na'am wa ashabiha ma abocin wanda suke yin waɗannan banu tamim kaga sai ce banu tamimin ne wa asadun la asadun wa wa qaisun qaisun wa amatu wa amatu najidin da mutanen duk gaba da mutanen najid na'am la yumilu al-hijaziyuna illa qalilan hijazi yuna ba sa yin imala sai dai kadan su kadai suke kadan kadan suke yi su mutanen hijaz walaha asbabun tana dalilan da suke son a yi ta wa mawani'un da mawani a wanda suke hana ya na'am asbabuha sab'atun sababan ta guda bakwai ne ahaduha na farkon sa kaunal alifi kasancewa alifi ya zama mudulatan min yayi na'am ya zama za a iya musanto ta daga ya mutadarrifatan kuma ta zo a gefe a haqiqatan hakika ta zo a gefe na'am a hakikar abin ba wai kaddarawa kai ba na'am kamar misali yanzu Alfata.
ka ce alfata fata din nan kaga asarin sa ai daga fitiyano ne ai Mm.
saboda haka wannan alifin da yazo na fata ashe ya ce na'am to indai aka samu kalma mai irin wannan wanda za ga cewa karshen ta alifi ne amma kuma da za ka canja asalin abun Ya.
musanyo shi aka ya ne to a nan wajen lalle sai ka yi imala a nan wajen kuma ta zo a gefe ya ila ila a hakika ka ga to sai ka ce fate din nan kai dan kai imala a wajen.
washtari ko isht- ishtara ne na'am washtari eh washtare na'am au kaga shi ma wannan ya ne domin ai daga shari'a shari'a ne na'am ka san kalmar ita ishtara tana da ma'ana guda biyu ne na'am ko shari'a ne shiryan ko shira'an na'am asalinsa to shi sa ya zo, mm, daga shari'a ne ya shiri ba game da nasu manya shiri sun shiga amma. to kaga wannan ya kaga kaga wannan kaga ya shiri ne na ba na ishtara ba ne Ah, a kuma wanda zai zo da bangaren siga kuma na ishtara din shi ma za a gaishe yau wa minal mun amsa kaga ya zo daga ishtara ne wannan shari'a shari'a ba sai a ce shiriyan na abin da ba illawa ko ya shari'a ibda a shari'a ne ne ita ga Allah Ya shirya.
eh shirya ko shira'an shine ne yawancin na ishara din kenan to eh, shi sa ka ganin wajen duba da cewa an ka duba ashirin sa da shari'ar ne shi sa sai ka ce ya kare da yani na'am fara bara haka ba ka ga ba za ka ce ya kare da yani
na'am au taqdiran ko kuma takadiri ne wato kafatati kaddara ne kamar misali yanzu fatatin na'am a gan ka duba fatatin shi alifin da ya zo in ka duba asalinsa ba ba wannan ba ba shine karshen kalmar ba. amma an duba ne a bisa cewa ita ta tani din nan ta fatatu din nan ai kaman wata a bace wata ba dawa ba asalinta ba ce kawai kana son zaka mai da mace ne sai ka sa shi to in an tafi a bisa cewa ita dawa ba a cikin kalma take ba sa ta ake saboda a bayyana abu cewa mace ne to kagan haka ne alifi shine karshen kalmar ke kalmar eh, ba ga wannan wani kaddarawa aka yi amma inda za a duba hakikani a sai a ce ta ita ce ita ce wannan yauwa to kaga nan wajen shi ma sai kai sai kai kaga shi ma sai kai na'am li taqdiri infisal ta'ut tani saboda kaddarawan rabuwar ta a ta utani su dan za ka kaddara cewa ai ta rabu da kalmar asalin kalmar sai ya zama fatin kenan na'am la nahau babu ba kamar babu ba nan wajen shi ma babu yace muku yawwa yawwa yawwa Na'am.
to dan kace babu asalin sa daga bawo bane domin kamar da shi masari a ya zama boye bun ka gane to shi sa sai dai ya zama nabu domin nabu ainu yayi bune shi kuma kaga asalin sa ya ne domin muna magana wanda asalin sa ya ne ba asalin sa wawi ba Wawi ba.
don kace babu ai asalin sa wawi wawi ne kenan shi sa nan din kuskure Bai zo gurin ba.
eh Na'am.
ba shi muke magana ba domin kace babu daga boyebu ne yace ko wani abin kana son ka san asalin sa a sai kamar shi tasgiri kamar yadda muka karanta Na'am.
to daga kace babu kace boyebu sai kace a ashe asalin babu daga bawaba ne Na'am.
ashe wannan alifin mubtalatan ne min wawin ne ba mubtalatan ne min min wannan ba yawa kamar na wadufe ne Na'am.
kaga asalin sa da hawatu ne shi za wato yayi ayi masa ayi masa ayi masa imala a nan wajen shi kawai a nan wajen ba shazi bane saboda a can bangare akwai saje akwai wata ke wanda asalin su kuma ya ne to sai aka ce bari ayi saboda munasaba kawai amma asalin sa da bai kamata a yi masa imala ba saboda asalin sa mujallisan min wawe ne ba mujallisan domin daga lahawatu ne ai ko aga lahawatu wawi ne mujallisan min wawe to shine da duk wannan abubuwan da su za su za a kula da su sai an duba an gani cewa wannan ne To shi can itibai akai.
yau itibai aka yi munasaba ce kawai aka Eh, yi munasaba ce.
eh kawai ta sa aka yi aka ce wa duhe da ba dan haka ba wa duhe din nan da wa duha za a ce sannan sai sharon kuma kuma ga fa- ga ba fawar za a yi masa ilala ba yauwa to su kuma da kalil saje din nan dukkanin su kuma sun dace wanda za a yi musu domin asalin su kuma ya ne
Na'am. La adami tadarrufi.
eh saboda rashin gefantuwa domin yan nabu na nuwaibu ai alifin ba shi dama sai mun ce sai ya zo alifin ya zo karifatan ku to wannan nabu ya tsakiya yanzu to shi sa duk da cewa nabu din nuwa- nuwaibu ne asalin sa kaga ba za ka ce ba za ka ce masa wannan Na'am. Saniha na biyu kaunul ya'i kasancewar yar tahallufuha shi ba ga ba'da tsari tasarifi.
ya zama tana maye mata a cikin ba'al tsari ko da asalin kalmar fi'ilin ya zama da cewa idan da za ka koma da wannan alifin Na'am.
ba wai lalle kuma mutum san yayin ba amma a wani wajen za ga yaɗin tana komawa wannan alifin yana komawa ya kaman an je wajen tasmiya ko makamancin waɗannan abubuwa Na'am.
dan dama idan fi'ili ne galiban idan ka mai da shi ka sa tattani ta mutu talmuta kallimu a ciki ai daga nan zaka iya gane cewa asalin abin nan ya ne a wajen a gane ko Na'am.
yauwa kamar misali yanzu kuɗe misali sai ka ce hada to kana son za ka gane cewa sai ka ce hadaitu kana cewa hadaitu ka ga ya ta fito to ka san kenan ashe wannan alifin na kuɗe din ko na hade ashe ba ba ba alifi bane asalin sa yana yauwa to shine in fili ne abin da zaka yi ka gane kenan Na'am.
in kuma in suna ne kaga sai ka mai da shi ya koma mazdarin sa ko kuma ka mai da shi ya koma tadhiri Na'am.
ne sai ka gano yadda za ka gano cewa da yaɗin yake ƙariya Na'am. Ka alifu malha kan misalin yanzu alifin malha
wardayanu.
ko irɗaya ko irɗaya Na'am. Wa ko hubla hubla wa gaza ko gaza wa tala ko tala wa saja.
ko saja duk Na'am.
waɗannan kowane daga cikin su yanzu aka mai da su tasmiya sai ga alifi sai ga ya tashi da ciki Na'am. Li qaulihim fi tasniyatiha a cikin zan faɗi a cikin tasmiyar ta tasmiyar ta malhayani a ce malhaya ne wardayani ko irɗaya ne wa hublayani.
ko hublaya ne Na'am, wa fi bina'il baqi lil majhuli.
a cikin su kuma shauran a tasmiyar su kuma idan da za ka kawo Na'am.
amma yanzu gaza an kace gaza ai gaza wutu za ka ce kaga aiwawi ne zai koma Na'am.
shi kuma a nan wajen sai idan za ka koma ma bina'ul majhul kuma sannan kace ganin yadda na fitowa Na'am.
to kaga ashe ba koyaushe ne ba kenan ma ko da ka koma da shi ka mai da shi ya koma zai iya zama ya da shiga cikin sa sai ka mai da shi tasarifin sa ka gani akwai inda ya take faɗa masa in ya tana faɗa masa a cikin tasarifin sa to za halatta a yi masa wannan a yi masa wannan kaga misali gaza ai daga algazotu ne kaga haka sai ka koma in haka ne sai ka ce ai mudalatin ne ashe wannan alifin mudalin ne mudalatin ne min wawin ne to amma kuma ai za su ce guziya ko Su ya tashi.
ya kuma ta ya ta zo wato duk sai ka bi hanyoyin Sai ka bi da tsari ka yawwa.
gano hakikanin yadda abin Yawwa.
yake tukuna, sai ka ɗora.
yawa a cikin da tsari din to haka ba kawai canja shi ka koma manzarin sa ka ji cewa wawi bane shike na ya isa cewa ba za a yi masa sai imani ka bar shi sai kawai dan ka bai shi koma ta tsari din sa ka ga cewa kuma ya tana shiga a ciki ko a tasniya ko bina al majhul din sa da shauransu ya- idan ya tana zuwa masa to shi ma sai a masa imani
Na'am. Kuziya.
kaga duk waɗannan abubuwan kawai ba ashe wani nakali ne za ka ɗauka ba a magana ce ta cewa sai ka karanta sarfin tukunna ka san ma ne ne dalilin tukunna sannan za ka zo kai wa'annan abubuwan Eh, ba da kama da abubuwan eh, guziya ko guzi kaman guziya wa tuliya ko tuliya wa sujiya ko sujiya Mm.
salisu ha salisu na uku kaunal alifi mubda- kasancewa alifi ya zama mubdatan min mutulatin ya zama ainin- musanye ne min ainin fi'ilin daga ainin na fi'ili ya hudu yahudu inda sin- inda inda Isnadihi.
sinadihi litta'i wanda zai koma yayin da ka jingina shi ya koma izuwa ta litta'i ga ta? izuwa- izuwa lafazin nan na filtu na bil kasri da kasra kaga filtu ai kaga ka cire ainin kalmar ne na'am fa'alai na'am ko na'am sai ka cire ainin kalmar sai ainin kalmar ya tafi saboda ka sai ka sa shi ga tattani sai ya zama filtu na'am to duk fi'ilin da ya zama za ka iya sa masa ko kuma lafazin da ya zama na cewa idan ya zo ainin kalmar da ka musanyo idan ma musanyo shi kai daga yaɗin na'am sai ya koma watakila alifi sai ya zama kuma idan ka zo za ka sa shi zuwa tattanizi kana cire wannan alifin to shi ma wani dalilin da ya sa zai kai kamar misali yanzu ba'a sar mutakallim sai mutu kallon ba kamar yanzu ba'a kaga ai alifin nan mun faɗa mun ce mudalatin da miya miya ko amma kuma ba mu tsada rufi bane amma yanzu da zaka zo ka sa tattani da a ciki ai bi ito zaka ci bi alifin ito bi ito ai filtrin haka ne.
ko to fa kalma ce ta saura da me da lamun kalma amma ainihin kalma ya tafi kaga ya yi da filtrin to in dai aka samu irin waɗannan to shi ma dalili ne shi ma da za a masa wannan na'am kaba'a kamar misalin yanzu ba'a wakala ko kala kiltu na'am ko wahaba haba ka ce hibtu wakada ko kada kirtu wa mata ko mata mitu istaqula bi'tu yanzu aka ce bi'atu wa kiltu kiltu wa da hibtu hibtu wa kittu da kirtu wa mittu da mitu na'am ala lugatun a bisa lugatin min min kasar mimi da kasaranta mimi bihi lafi na hau dala eh, a wata in an tafi a bisa cewa duk waɗannan idan za ka tafi a bisa cewa za ka yi kasaranta na fakkalma kenan ka ce bi'itu ko wannan ka san akwai alfazu da dama da muke magana cewa idan za ka yi bina al-majhuli ya za ka yi wani suka ce bi'itu din nan za ka iya cewa bu'utu ma ko na'am ai duk mun faɗi su a baya don ka tafi a bisa kalmar ita za a yi magana da ita yauwa za a yi yauwa to irin waɗannan abubuwan duk irin waɗannan abubuwan in ka tafi a bisa cewa za a tafi akan kisiran ne to shine muke wannan magana na'am yauwa Na'am.
amma biyu labi na ɗala amma misalin ɗala wanda ɗala Na'am.
shi ɗala ya ga an tafi a bisa cewa shi eh, rufa a za'a masalama Na'am.
dultu ne ba yauwa ba ɗinki ba shi ma mun ta magana a can baya a kansa yauwa Mhm. sai me rabi'a na hu- na hudu na'am ukula alif qabla al-ya'i shi ne a kowane na alibi kamar ya isin kafin ya na'am kabaya'atu kamar misali kace baya atu baya atu to na'am shi ma idan aka sami irin waɗannan dalili ne da yake sawa yi na'am alibi ya zo gabansa kuma sai aka sami ya kamar ba ya sai ta zama ya to ka iya cewa be be ya atu ka misali kai in zaka yi zaka zaka yi wasayar ko sayartu a ce sayartu saboda ga alibi sannan gabansa kuma ya ce na'am hakan dama duk waɗannan shi shi ba muna ban banda wancan wanda muke maganar na ah, imala kubra din can shine inda ake hangen ha'i kawai amma duk waɗannan abubuwan imala da ake ita wannan imala kubra da ya ake kawai magana ake bari alifi da ya duk tadawulin alifi da ya ne sai kasra a wani waje duk za ka ga cewa abin da ake duba kenan ina kasra ta zo ina ya ta zo ina alifi ya zo ina ya ta zo a gabansa ko a bayansa ko kisra ina ta zo sannan me a gabansa duk wannan abubuwan guda uku su kawai ake duba gaba daya imala wannan ne shi za ga nan wajen sai ya fara fito maka da su kaga alifi ne ya zo ga gabansa ya to anan wajen ka iya yin imala fuska ta farko ke na'am hamisuha na biyar ɗinta ukuha ba'da ya'i shine abuwanta bayan ya muttasilatun ta zama mutasila ce aw munfasilatin bi harfin wato alifin ta zo kaga wannan alifin ta zo qablal ya iko na'am kafin ya Eh, baya na'am ko to na'am anan waje aka ce za a yi to kuma yau inda alifin ta zo kuma ba adal ya ne na'am a gane na'am ya ce kenan kaga ta fara zuwa eh sannan kuma sai ta zama mutasilatan har ila iya kuma alifin ya sadu kuma da ya na'am aw munfasilatan eh kamar misali yanzu za mu faɗi wannan misali kamar misali muka ce iyanu misala na'am iyanu Na'am.
ai kaga ya ne sannan ga alifi ko Mm.
aka zo Na'am.
to in aka samu irin waɗannan abubuwan shi ma ya halatta a iya yin a iya yin wannan shi ma na'am imala din a wannan na'am eh an fasila dan ko kuma ta zama sun rabu tsakaninsu da ya da alifin bi ya harfin ce ta fara zuwa sannan alifin ya zo amma tsakaninsu kuma akwai wani harafi ya shiga tsakani aw harafi harfain.
kwaya ɗaya kan misali yanzu kace shaibanu na'am shaibanu ka ga yaɗin gaba Mm.
sannan ga sannan alif alif na'am ko Na'am.
to wannan baɗin a iya mata jama'a imala na'am a iya shi ma kaga harafi ɗaya tak- tak ne ya raba su to na'am shi ma a yi aw harfaini ko kuma harafi guda biyu ne Mhm.
a hadu ma amma ha'u na'am sai na ya zama na biyun ya zama akwai ha'i na'am shi za ita ma ha'i tana ɗaya daga cikin abubuwa ita ma wacce ke sa ki duba ita ma ake duba a wajen imala ɗin na'am yawwa harafi guda biyu amma ɗayan sai zama ha'i kuma na'am kamar misali ina misali kamar kace jahaltu baitaha masala na'am jahaltu baitaha na'am to yanzu ga ya ga ta ga ha sannan ga alifi kaga harafi guda biyu ne amma na biyun menene haɗi ne ayi to shi ma wannan wajen shi ma a iya yin imanin shi ma na'am
ka gane ko na'am to shi ma shi ma yana daga cikin waɗannan abubuwa na'am nahau iyanu kamar misali kaga iyalin wanda yake ga ya ga mut- ga sun a jere gina na'am wa Mutashabiha.
shaybanu ko shebano kaga tsakanin yaɗin da alifin akwai harafi guda ɗaya na'am wa dakhaltu baitaha ko mu da hauta bai ta kaga shi kuma harafin guda biyu ne amma na biyun ya zama haɗi ne na'am sadisuha na shida uqula alif qabla shine kasrati zuwan alifi kafin kasara mubasharatan ta zama mubashara kasalimin kamar misali salima Na.
a kuma yau alifi ne gabansa shi kuma baya ba haka can mun gama gabansa gabansa ya shi ma mahalli ne to alifin ne kuma gabansa kasara Na.
kamar salim na'am na'am ka gane na'am to shi ma yanzu nan za a iya wannan sinin aw ba'daha ko kuma bayan ta munfasilatin min Hadi hadi harfin amma sai ya zama an raba shi da harafi na'am ka kitabi kamar misali yanzu kitabu na'am kitabu Mhm.
ka ga kasara alifi ya zo ba'a da ha amma kuma tsakaninsu akwai harafi shine ta a gane na'am shi ma wannan ta din a yi mata mala a wajen na'am aw bi harfaini ko kuma harafi guda biyu kilahuma mutaharrikin dukkanin su suka zama suna da wata wa sanihima ha'u amma na biyun kuma ya zama ha'i ne wa awwalihima ghayru kuma madmun na biyun ya zama ba ba lamba ba kaji kaji kaji kaji kaji wannan abin nan raji Na.
wata rigima Hmm. kai yuridu an yadribaha yuridu an yadribaha na'am matsala yuridu an yadribaha kaga a nan wajen idan ka duba me ga ra tana da kisra na'am
ga harafai guda biyu bi harafai ne kilahuma mutaharrikun ba da ha'i Mhm.
wasanihi ma ha'un gashi ya bayyana ha'i Mhm.
wa aulu ma gairu mudumin gashi ba fata kace an yadri ba a na'am ba an yadri bu a ba Mhm.
to idan aka samu irin wannan shi ya mahallin da za a yi na'am kaga kasra ra Ha.
sannan ga harafi guda biyu ba da ha na biyun kuma ya zama ha'i ne Mhm.
sannan kuma ila yau ba din ta zama ita ta farko ta zama kuma ba dan magareta ba na'am kaga idan ta dan magareta ko kuma ha'in ya zama ba ha'i bane harafi guda biyu ne tsakanin alifin kaga ba za a yi bakin na'am
an gane Mhm.
yauwa shi kaga ba kaman hukuncin ya bane domin ya shi mun ce idan dai aka samu tsakanin yaɗin da alibi tsakanin su harafi guda biyu ɗaya zama haɗi ne ba ruwanmu da kowane wasali ne can bai yi magana wasali ba kaga a can wajen za a iya yi idan ya ce amma ana a kasara sai aka ce dole ya zama kuma ɗayan ba dan ba gare shi ba.
na'am duna huwa yadribuha banda huwa ya dribuha yanzu huwa ya dribuha a yara ɗin amma da kisra Mhm.
ga ba ga ha'i guda biyu harafai guda biyu Mhm.
ko mutu harafai ne amma sai dai wannan ga kuma ha'i amma kuma sai dai na farkon ya zama mai damma ya Na'am.
dribu muka ce Mhm.
to anan ba dama a yi na'am au awwalihima sakin ko kuma na farkon su ya zama sakini ne kashin mulalu kaman ga harafin guda biyu Mhm.
amma ya ce aka mutu harafin Mhm.
to ya sukuni ba harka bace Mhm.
sai aka ce shillano Ka Na'am.
gane?
na'am
to wannan shi ma a wannan yana nufin adadi ne wanda za a iya yi awwaluhu ma sakinun kashin Na'am.
lalun wancan aya mun gama maganar sa eh aw bi harfaini kilahuma mutaharrikun wa zanihi ma haun wa awwalu ma ghayru mawdu'un mun gama da shi na'am to karin kuma inda yake ya halatta kuma ila iya wa'ayi Na'am.
inda aka samu wasilla guda biyu tsakanin kisra da alifi aka samu harfa guda biyu amma na farkon sai ya zama kuma sakin saki ne na'am kamar shimlalo na'am au bi hadaini ko kuma aka samu waɗannan guda biyun
na'am Wa bil Wabil ha'i. kuma aka samu ha'i wato inda aka sami harafin guda biyu amma aka samu sakini sannan kuma ha ila yau aka zo aka sami ha'i kuma ha ila yau a ciki na'am shine misali yanzu kaman gashi nan ka dirhamaka dirhama aka na'am dirhama aka kaga kasra ko na'am sannan kuma ha ila yau ga harfa na farkon na farkon sakini ne sannan kuma aka zo aka samu ka kuma ha'i ko na'am wanda shine na biyu sannan kuma idan ka ɗauke wannan mai wasalin mai itara ɗin na'am za ka samu mutara ta guda biyu a ila ila Mhm.
to shi ne waɗannan abubuwan kaga an haɗa Ka an an haɗa kwanciyar- yauwa kwalitin biyu yauwa abin ne zan ce gina na'am shi ma wannan shi ma haka halin su na'am za a yi cewa dirhami ka ɗin za a yi na'am sabi'uha na bakwai iradatu tanasubi shi ne wanda muka yi magana a ɗazu nufin dacewa bayyana kalmar kalmatai tsakanin kalmomi guda biyu na'am umilat ihdahuma eh wanda aka yi imala ɗayansu li sababi mutaqaddim saboda dalilin da muka gabata ɗaya daga cikin wanda ya gabata dinnan dalilin ne ya zo ya sa aka yi wata ɗaya to kuma sai aka zo aka jera su to saboda munasaba sai ko ɗaya bata cancanta ba sai a ce a yi mata kawai na'am ka imalatu a wadduha misalin imala wa duha fi qira'ati abi amr sai kira nan ta abi amr albasar kaga to na'am shi yake wa duhe wa duhe na'am li munasabati ko sajaa munasabatin nan na saja ita kaga Wa saja kala.
din nan mun faɗi su jiya a can mun ce ko Mm, da kala din nan duk kowace daga ciki ta cancanta a yi mata na'am da anna alifu duha domin la alifin tumalu.
duha la tumalu ba a mata imala ai na'am iz hiya munqalibatun domin amma.
galibatin an wamin ce kaga a nan wajen a dahawatu ne ai na'am shi sa ba za a yi mata a nan